الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا شاترة قوة شعبان جرى النبي صلى الله عليه وسلم بمدى لأليه da arba'in da shida wanda ya dace da sha takwas ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin wata'ifu ramadan littafin da yake bayanin wato ayyukan watan ramadan ina muka tsaya talatin da sabon fasali ko? faslun malam ya ce fi fadlil jodi fi ramadan wa tilawatil qur'an wannan fasali zai magana ne akan wato falalan kyauta a cikin watan ramadan falalan ba da kyauta yin sadaka kyautata mu bayan allah mabukata a cikin watan ramadan da kuma falalar karatun alkur'ani mai girma ne ta wahala ta yi akanta kenan Isaihaim ya zo a cikin sahih Bukhari da Muslim an ibn Abbas radiyallahu anhu ma daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس da Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance ya yi mutane kyauta. Abdullahi da Abbas ne ke bada labari cewa ba taba mutum da yake kyauta irin ta annabi ba. Sallallahu Alaihi wasallam. Da annabi sallallahu Alaihi wasallama yana iya baka abin da ke gare shi gaba daya shi ya dangana. kaga ai da yawa mutum irin wannan kyautar da ba na gaba daya da zanna ba ya da to shi yasa annabi alaihi salatu wassalam eh kowa kyauta wa kana ajwada manzo Allah ya kasance mafi kyautan ma ya kono abinda yake yin kyauta fi ramadan a cikin watan ramadan ma'ana kyautar shi cikin watan Ramadan ta yi yawa da kyautar shi a cikin wani wata da ba na Ramadan ba. A gabin da ake nuna mu kenan mutum dama kamata ya zamanto mutumin kirki mai alheri mai badawa kuma in Ramadan ya zo sai ya kara. In akwai abin karawa sai ka kara. Kakka tsaya inda kake shi a Ramadan ya shigo domin wata ne na alkhairi wata ne na taimako wata ne na tausayawa sai ka ƙara alherin ka ciki domin wata ɗaya ne a cikin shekara yake maimaituwa haka Allah ya sa ya ƙara maimaituwa a gare ka to sai ka ƙara kyautar ka kuma kakka riƙe hina yalqahu jibra'ilu lokacin da mala'ika jibra'ilu yake gamuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam wa yudarisu alquran sai ya karanta mashi ƙur'ani shi ma ya karanta mai alƙur'ani wa kana jibra'ilu mala'ika jibril ya kasance yalqahu yana haɗuwa da annabi alaihi salatu wassalam kullu lailatin min ramadan a cikin kowane dare min share ramadan daga watan ramadan wa idarisu alquran sai ya karanta mai alqur'ani shi ma ya karanta mai ma'ana su mudarasa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hina yalqahu jibra'ilu lokacin da malaika jibril yake haduwa da shi ajwadu bil khairi manzo Allah ya fi kyauta da alheri min ar-rihil mursala daga iska wanda yake kadawa a lokacin da yake gamuwa da malamin shi mala'ika Jibril. Abin da yake nuna almajiri ya kyautata wa malami. A lokacin da malam ya koya ma karatu ya kyautata maka to kai ma ka kyautata mashi. Ya baka abin da ba za ka iya saye da kuɗinka ba. Baiwa ce kyauta ce ta Allah ilimi, to ya zuba maka shi, kai ma sai ka nuna godiya ka ba shi wani abu. ba hana ba amma mala'ika jibril mala'ika ne ba ya cin kuɗi ba ya san su me za a yi da su me san me yake da su ba sau da haka annabi sallallahu alaihi wasallam kyautar da za a yi ma malamin shi sai ya ɗauka ya rarraba ma almajiran shi tunda shi malam ba ya ci shi malam ba mutum ba ne mala'ika ne ba ya komai da kuɗi sau da haka sai annabi alaihi salatu wasalam ya rarraba ma sahabbai kuɗin ya taimaka masu to haka ake so duk lokacin da ka tsugunna wurin malam kai karatu to ya zamanto akwai lokaci bayan lokaci da kake ba malamin ka wani abu godiya ce ga Allah subhanahu wataala kuma koyon alheri ne kake koyon kyauta ne kake koyon sadaka ne kake a lokacin da kake neman ilimi ina ga ka zama malami daɗa kenan yanzu ma ya kamata ka kare yin kyauta to abin da ya faru kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da lokacin da ya gamu da malaika Jibril to sai ya yi kyauta me yasa saboda alqur'ani littafi ne da yake kwadaitarwa yake zabarar da mutane akan su yi alheri su kyautata ma bayan Allah su yi sadaka to kuma gashi ana karantawa a shi da lokacin da karanta alqur'ani mai girma ko ka saurari karatun alqur'ani mai girma kamata ka ji kana son kyautata ma bayan Allah rawahu Ahmad ko wa rawahu Ahmad kuma Imam Ahmad ma ya rawaito shi wa zada ya kara yace wala yusalu shay'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba taba tambaye shi wani abu ba illa atahu ba sai manzo Allah ya bada abu in dai ka ce ba annabi sallallahu alaihi wasallam ka wuto sai ya baka sai in babu kuma in babu ma insha Allah Allah zai kawo sai ta samu a wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama ka zo da saya a baka ka zo da rana a bani a baka ka zo da marice bani a baka ba ya gaji a manzo Allah manzo Allah ba ya ce a kai wannan tun da zaka ke ta zawa tun ya kake ta zawa sai baka ake kai baka koshi annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan haka nan ba ya gajiya da badawa in dai akwai zai baka in babu kuma ya ce ka yi hakuri da zarar ya samu za a baka Raka annabi alaihi salatu wassalam ba taba tambaye shi ba a ji sai ya bada to baka iyawa kai sai ka kamanta da in mutum ya zo da sai ka ba shi kenan ya dawo da rana ka ce da zaka zo ai in ya kara da ce ba da bana baka da sai ma baka iyawa ai kai ko kuma kana yawa so ake kai haka nan din in san samu ne ka yi koyi da annabi kan ka gaji da mutum duk lokacin da ya dawo ka bashi duk lokacin da yake da bukata bashi amma matsayin ka na gajiyayye ajizi wanda kake dan tara ne baka cika ba sai ka yi hakuri ka bari walil bayaqi imam al bayaqi an aisha radiyallahu anha daga aisha Allah ya kara mata yarda tace wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ramadan manzo Allah ya kasance in ramadan ya shigo atlaka kulla asirin sai manzo Allah ya saki dukkan wani wanda yake dan kaso ne wanda aka kamo wurin yaki sai manzo Allah ya sake shi wa aqa kulla sa'ilin kuma sai manzo Allah ya ba dukkan wani mabaraci wannan roƙo ba shaki roƙo ba daidai ba ne ba daidai ba ne mutane su zama maroka zama mabarata 'yan mola kowa ya tashi ya nema amma ko da ba su ya nema ba ko ba wanda ya ba su da Allah ba su yi bara ba za su kamar tsohi sun tsufa kuma ba su da waɗanda za su ɗaukar nauyin su a Allah zama za su yi har sai sun mutu da yunwa makahi ba su da ƴaƴansu da za su ba su ba su da wani ɗan uwa da zai ba su ba su da wani makwabci da zai ba su zama za su yi ta yi haka nan dole su tashi su nema ba aiki za su yi in ba su yi bara makawin bai bara ba mai zai kuturu in bai bara ba mai zai masaki in bai bara ba mai zai a ga dole sai bara sai dai su baran su din musulunci ya halatta masu bara amma duk lokacin da suka samu suka tara to sai su yi zaman su kuma su yi ta ci sai sun ga ya dan aljihu ya yi kasa ba sai ya kare ba ba sai ya kare gaba ɗaya kuma kai to nema ba to sai su dan boye kuma su yi ta cin abin da aka tara kuma in ya yi kasa ya yi kasa na kwana uku kwana hudu ya rage kuma sai a dawo haka ya kamata a yi ba kuma shi kenan ba a yi ta tarawa ba a yi ta tarawa ba a yi ta tarawa a yi ta tarawa ba a ci ba a ci ba a ma yara hidima sai dai a yi ta tara abin a yi ta lissafi yanzu kuɗi na kaza wannan ba ya da kyawu kuma da lokacin da ka dan tara sai ka yi zaman ka kaci sai za ka samu ka huta kuma in ya kusa karewa ka dawo nema ka musulunci ba gaba ɗaya ya na bara ba ballantana a hana mutane bara ba daidai ba ne a hana mutane bara ba kuma ba a ba su mahita ba ba kawo masu ga abin da za a ba su maimakin bara ba kuma a ce an hana su to me za su so ake kullum kenan wani cikin su ya mutu da yunwa a kai shi a rufe kuma gobe har su kare gaba daya in dai ba haka ake so ba to in za a hana in aka hana mutum to ya kamata a gwada mai a gwada mai ga ga abin da ya kamata yi yasa addinin musulunci gaba daya bai hana roko ba Allah ta'ala ce wa an masaila fala tanha maroki mabaraci mai bara in ya zo wurinka kakka kore shi ka gaya mai magana mai kyau kaga ba hana ba saboda yana da bukata duk wanda yake da bukatar roko yana da bukatar bara to musulunci ya ce yayi Allah ya ce ma waɗanda suke fitar da zakka cikin dukiyoyinsu Allah ya ce suna ba lissa'ili wal mahrum wanda ke roƙo da wanda aka hana roƙo kaga akwai mai roƙo akwai wanda aka hana wanda aka hana malamai suka ce shine wanda yana jin nauyi ya roƙo ya hana kanshi saboda yana jin nauyi shi kuma wanda ba ya jin nauyin ya roƙo sai ku bashi saboda yana da bukata wanda kuma kuka san ya hana kanshi ba ya roƙon saboda yana jin nauyi ya bude baki ya ce a bashi kuma kun san halin shi kun san gajiyayye ne mabukaci ne ba ya da aikin yi to sai ku zanki bashi ba sai ya roƙe ku ba Allah ya samu dace to annabi sallallahu alaihi wasallam dai yana ba dukkan wanda yake mai roƙo duk wanda yake da buƙatar roƙo sai wanda ba ya da buƙata majiyin ƙarfi lafiyayye to ba ya fara wannan lafiyayye ne matashi ne yana da lafiya yana iya yin aiki yana iya wani aikin ƙarfi to ba zai ta ya bara ba in ya yi bara ya yi sabon Allah ba ya da kyau aljudu abinda ake ce ma aljudu huwa satul ata'i wa kasratuhu shine yalwar kyauta da kuma yawan kyauta shi ake ce ma aljudu daga kalma aljudu aka ɗauko ajuwa da naci wato kyauta mai yawa kyauta mai faɗi ita ake ce mami aljodo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ba da kyauta mai fadi yana ba da kyauta mai yawa mai fadi yake baka kuma mai yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin laraba sifanta shi yace yana kyauta irin kyautar wanda baya tsoron talauci يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة الله صلى الله عليه وسلم yana kyauta kyautar wanda baya tsoron talauci to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi kyauta yi dabbobi ne sun yi guda ɗari manzo Allah ya ce ta ka dauka na baka mutanen da sai gigice gaba daya ta san kyauta tana gigita mutum in kai yawa tana neman da Allah a baka dala ɗari a baka shika kawai sai wani sa biyu ya ce maka shika hamsin ya sai ka rasa ma abin da za ka gaya mashi kalmomin da za ka gaya mai nake kawai sai ka rasa bi za ka cewa ma sai dai ka ji mutum na kaf ya shi kenan ya dabe bai ya rasa abin da za ka kaf kaf wani an mai kyauta ya rasa abin da zai sai ce mai kyauta ya ce amma ubanka ya iya haihuwa da gaskiya ubanka ya iya haihuwa wani an mai kyauta kuma da ya bude ya ga kyautar kawai sai ya suma saboda jin daɗi kaga da rabon karar kwana shi ke nan murna ta gashi shi ke nan ba ta abu to annabi sallallahu alaihi sallama yalwar kyauta ke gare kuma kyauta ke gare shi ba yawa wallahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yusafu bil judi ana kamanta shi da kyauta farawa tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito an sai an sa'd ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala an annabi sallallahu alaihi wa sallama daga annabi sallallahu alaihi wa sallam inna Allah jawadu lalle Allah ta'ala mai yawan kyauta ne yuhibbul juda yana son kyauta karimun Allah ta'ala mai karamci ne yuhibbul karama Allah yana son kyauta yana son karamci saboda haka Allah karimun ne kuma Allah jawadin ne Allah kyautar shi ta fi karfin duk wani misali da kake tunani in ka ga kyautar da ya baka baka san me za ka faɗa mashi ba wadda ka a ce daga nan daga yanzu a tsaya a gwada maka ita hidima ita zahirinta kyautar da Allah ya ma. Kyaututtukan da ya maka a cikin jikinka kaɗai, banda abubuwan da kake tunkara ka ci unhwaninsu na sararin duniya, cikin jikinka kaɗai kyaututtukan da Allah ya maka, in haka bayyana masu, ka ce lallai a tsaya haka nan ma ya isa. Cikin jikinka kaɗai, ba su da iyaka. Da kasan wata na'ura haka Allah ya hikawa. wata na'ura ce da sinadarai da makarai cikinta da matsara cikinta duk cikin jikinka da aka maka wannan kuma duk da haka na Allah ya haɗa ka da mala'iku suka tattari ka ta ko'ina ba su bari wani bai cuta maka a cikin jikinka ma akwai sinadarai da yawa akwai waɗanda suke jawo ma abin da zai amfani jikinka akwai waɗanda suke kora abin da zai cuta maka jiki ko abinci ka ci kadiwa ka ga saboda jikinka ne baka san gani kake kawai mana yake tsayawa cikin tumbi shikenan in ya lalace kai kashi shikenan baka san yawo yake cikin jikinka ya amfani jikinka mai amfanin ya tsaya mara amfanin ya fita mara amfanin ne kake siddawa haka ruwa da kake sha wannan kare bai ishe ka kyauta Allah subhanahu wata'ala ba wallantana waje daɗa sararin duniyar nan katuwar duniyar nan da Allah ya jika a cikinta in aka nuna ma irin kyaututtukan da Allah ya maka a ciki in kai mamaki wa anil fudaili an karba daga fudaili inna Allah ta'ala yace lalle Allah madaukakin sarki ya kulu kullu lailatin yana faɗi a kowane dare anal jawadu ni ne mai yawan kyauta wa minnil judu kyauta daga gare ni take وانا الكريم ني ne mai kyauta wa minni alkaram kyauta ma daga wuri na take kana barki Allah na baka kyauta in kai kwana ma Allah na baka kana kwana ana ta baka kyauta wannan lumfashin in aka jayi ma shi wa za a mai da mashi kaga mutum har wani sama da ƙasa yake yana kwana kamar yana taka mota to wanda sai ka ji ya wani lishi wani ya wata saka duk cikin bacci kana ta abinka da ka san wata shida ka wata shida kamar ka rage giyoyi za a sake sabon giyoyi Allah kyaututtuka Allah yawa ke gare su sai a gode ma Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhana Allah madaukakin sarki ajwadul ajwadina shi ne mahi kyautan masu kyauta. Mana babu wanda ya kai Allah kyauta. Wajuduhu kyautan Allah ya taba'afu yana rirriɓanyawa fi auƙatin khasa a cikin lokuta keɓantattu. ka share Ramadana kamar watan Ramadan. Mana akwai lokuta kamar yadda muka gabatar can baya, akwai lokuta da yawa da Allah subhanahu wata'ala yake rabanya kyaututtukan shi. to daga cikin lokuta akwai watan Ramadan saboda haka kai kokarin yin ibada mai yawa cikin watan Ramadan saboda ka samu lada mai tarin yawa a cikin Ramadan wa fihi a cikin watan Ramadan ne unzila qawluhu ta'ala aka sabkar da magana Allah ta'ala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun wa idza sa'alaka ibadi Allah ta'ala ce in bayina suka tambaye ka game da ni fa inni qarib ka ce musu ina kusa Allah ya yi ka kusa da kanka ya yi ka kusa da kanka wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid Allah ya ce mu ne muka yi kusa da bawa daga jijiyoyin wuyan shi wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsiruna mun yi ku kusa da shi mamaci da aka zo ɗauka ran shi kure ki shi shi sai dai ba ku ganin mu saboda Allah ya fi ka kusa da kanka Saraka kana da bukata ga yama Allah, Allah kusa yake yana jinka, mawarin sauka wannan aya, sabai suka ce ya Rasulallah, ya ma'aikin Allah, a ba'idun rabbuna fadunadi, shin Allah malicinmu ne sai yake mu kwana mai kira, am qaribun fadunaji, ko ko Allah ta'ala kusa yake mu gana da shi, sai Allah ta'ala ce wai za su halaka ibadi, in bayina suna tambayar ka game da haka, anni game da ni fa inni qaribun ka ce musu ina kusa. Ujibu da wata da'i idan da'an, ina amsa addu'a mai addu'a idan ya kira ni. Saraka duk wanda ya kira Allah, Allah yana jin shi, kuma Allah ya karɓa kiran shi. Saraka duk addu'a da kai bata bata faɗa ba tana nan, ta shiga wurin Allah. Domin ka kira wanda yake ji. ka kira wanda baya rabkana baya mancewa baya shagala baya kwana gingiri ma baya kama shi ballantana babban dada kowane lokaci ka kira Allah Allah subhanahu wataala yana jinka kuma duk lokacin da kaga yi bukatar ka an ji ta kuma an karba maka bal yastajibu li Allah ya ce to su karba mani wal yu'minu bi kuma su yi imani da ni da Allahum yarshudun saboda su shiryu wa inna ma kana Allah walamma kana Allah ta'ala yayin da Allah mai girma da daukaka ya kasance jabala nabiyahu sallallahu alaihi wa sallam ya halitta annabi shi sallallahu alaihi wa sallama ala akmalil hay'at abu sakamanni mafi kyau wa sharabiya abu sakamanni mafi daukaka kama fi hadisi abi hurairah kamar yadda za a cikin hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kara masa yarda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna ma bu'itu li utammima makarim al-akhlaq Allah ya aiko ni ne domin in yi da cika dabi'u masu kyau Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya yi da cika dabi'u masu kyau saboda haka mabarin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam shine koyar da mu dabi'u masu kyawu da halaye na kwarai mu zamanto masu hakuri mu zamanto masu dauriya masu juriya masu kyauta masu kokari masu jarumta masu karfi masu kirki masu sanin darajar na gaba masu tausaya ma na ƙasa masu kyautata ma ɗiyansu da matansu masu kyakkyawan zama da wa da makwabta masu neman ilimin addinin musulunci don su bauta ma Allah da ilimi. Shi ne su ne duk ɗabi'un da Allah ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da su. Kuma addini da kake gani ɗabi'a ce. Duk wanda yake addini baya da ɗabi'a baya da addini. Ka ga mutum da ƙoƙarin sallah da komi amma baya kyautata ma makwabcin shi. To yana amfanin sallah. Allah ne yace kai sallah shi yace ka kyautata ma makwabci kai zama mai kyawu da shi makwabci kuma da na gida da na shago da na wurin aiki duk makwabta ne da na tafiya balaguro ga kujera ka ga tashi a cikin bis sai ka kyautata mashi ba wai sai na gida ba duk wani wanda ka zanna kusa da shi na wani dan lokaci to makwabcinka ne Allah ya ɗora maka haƙƙin shi kamar yadda shi ma Allah ya ɗora mishi haƙƙin ka to ka samu mutum yana sallar farilla yana nafila amma mi ba kyau ga azumi amma ba ruwan da makwabcin shi ko ga maciji ba da makwabci kuma yana cutar da makwabcin yana bata ko gidan makwabcin ko ruwan gidan shi suna biyo ta ko gidan makwabcin suna cuta in yayi magana makwabci yayi magana ga yadda ya kamata ga mahita domin ruwan su barbata ko gidajen mutane ya ta wulakanci ya ta zaki zaki amma ya shigo masallaci sai kaga yana su kamar ba shi bane yake cuta makwabcin shi litinin alhamis ba ya wasa azumi amma mi ya bar mu'amala mai kyawu da Allah ya ce ai da makwabci bai wata mace aka ce ba nan sallallahu alaihi wasallam tana sallah tana azumi amma ba ta zaman laya da makwabta manzo Allah ya ce hiya fil nar ya wuce ci sadaka addinin musulunci ɗabi'u ne jama'a ba zan kima junanmu ɗabi'u masu kyau mu so junan almu'minuna ikhwa mu'minai yan uwa ne kamar yadda kake da dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya ko dan uwanka uba ɗaya ko dan uwanka uwa ɗaya haka kake da sauran mu'minai addinin ku shine uwa ku shine uban ku bai kamata ba ce kuna addini ɗaya addinin Allah addinin da kuke bin Allah da manzon shi sallallahu alaihi wa sallam addinin da alqur'ani ne littafin ku amma ba ku gwada mu junan ku dabi'u masu kyawu asara ta yawa to annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi ne saboda mi saboda yi da cika dabi'u masu kyawu kana rasulullah sai manzo Allah ya kasance ajwadan nasi ala al-itlaq mafi kyautan mutane kyauta badawa yin alheri yana daga cikin ɗabi'u manya-manya yana daga cikin halaye na kwarai waɗanda suke yada zaman lafiya tsakanin mutane Allah rowa ita ke kawo tashin hankali ita ke kawo fashi da makami ita ke kawo ta'addanci in ana rowa to ba zaman lafiya babu kwanciyar hankali babu farin ciki a cikin rayuwa duk tashi suke daga al'umma amma kyauta ita ke kawo zaman lafiya a natsu kyauta ita ke kawo ƙarshen shaye-shaye waɗannan mashayan wannan 'yan ƙwayan mafita babban mahita game da shirewarsu shine kyauta a zangi kyauta sai a daƙile wannan gungun nasu na mashaya sata ma abinda ke kawo tarowa haka manzo Allah ya faɗi waɗanda suka gabata rowa ce ta sanya su suka zubar da jinanan su rowa kana da kana mutane ba ka ba kowa Allah ya ce kai kyauta da dukiyar da Allah ya baka ba kyau kai mutane ba ba kokari kai mutane ba Allah ta'ala yana son kai ka nemi aljanna da wannan dukiyar da ya baka shi yasa ya dauka ya baka son ka ne yake amma ba dan ka more mu duniya fa kadai ba Allah ya baka dan ka nemi lahirarka da kunshi to yayin da ya zamanto matasa ga su nan buji-buji cikin unguwa ba mai taimaka musu wani na son yayi karatu na boko an ba yadda za a yi kuma karatun boko sai da kuɗi ni za a yi uwayen shi ba su da hali kowa ya ki ba shi ba shi kenan ba sai je neman madarasu kuɗa ya sha ko ya samu sauki ko ya samu rangwami in ya sha da sai ji shi kenan ya mance da ba shi babu karatu ya mance ya shiga wani yanayi mai daɗi ko ko jefa shi a ciki haka babban mahita shine a zanki kyauta yanzu Allah ce ta hadu ta habu ku zanki kyauta sai ku so juna wanda kake kyautata ma dole ya suka wanda kuma kake muna nama to dole ya kika Allah ya samu dace kama annahu kama yadda ka sa Annabi sallallahu alaihi wasallam afdaluhum shine mafihicin mutane gaba da yayi kowa falala wa yahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa rishin tsoro ya fi kowa zama jari manzo Allah bai taba tsoro ba in dai ba na Allah bane bai taba tsoron wani ba sai Allah. baka isa ka tsoratar da manzo Allah ba kama ya tsoro baka iyawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an dawo daga wurin yaki rana ta yi ana neman wuri a huta sahabbai suka nemi inuwa da ta yi kowace inuwa lullubi da sanyi sai suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo nan ya huta manzo Allah ya kwanta yana hutawa buɗe idanun shi da yake sai ga wani arni da takobi a tsari mai takobi irin manzala kaga a matsayin in mutum ne firgita zai firgita zai ya kama karkawar da Allah ya haƙuri da Allah ka kyale da Allah ka yayi wani da Allah ya kalle shi ya kalli manzala ya ce manzala wa za ka kari ka manzala ya ce Allah ba kowa wurin sahabai da ana ta kwana da rana ne bayan azhar kowa ya gaji an yi jihadi an dawo kayan yi zai sa madina yana faɗin Allah sai takobin ta faɗi hannun shi kama karkara ya saki takobin sai manzo Allah ya dauka manzo Allah ya ce kai kuma yau sai na gawa zai kari ka da gare ni sai manzo Allah ka yi hakuri tunda shi bai yarda da Allah ba bai ce ba Allah ba sai ya ce ka yi hakuri ka yahi mani sai sahabbai suka barka suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga mai takobi suka rugo da gudu ya ya haka ya rasulullah manzo Allah ya ce ina kwana na harka na ganshi da takobi ya zari ya ce kashi na zawowa zai kare ni ce Allah sai takobi ta faki shi ne shi kuma nake tambaye shi yanzu wa zai tsare shi to manzo Allah bai taba tsoro ba sai Allah manzo Allah ya ce amma inni akhshakum lillahi wa atqakum lahu na yi ku tsoron Allah manzo Allah yana jin tsoron Allah amma mutum ko wata halitta ko wata dabba annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya tsoronta wata rana ana cikin cikin dare madina ta ji durin aka ji wata tsara sabai aka yi figigi ashe manzo Allah tana har ya je wurin ya dawo ma dokin shi ya hau ma ko sirri bai dora mu dokin haka ya hau dokin kawai sabai an yi cincurin do an zo an yi tsatsayi dubakin gidaje ana jiran aka bine ne sai ga manzo Allah musa doki ta tawo musa doki har ya dawo manzo Allah ya ce kowa ya koma gida an kare shi kare ya tahe shi ga duhu ga duwatsu annabi alaihi salatu wasalam baya da tsoro kayayyar wannan jarumtai kai cikin dare ya yi kowa a ce kayan maza ka bude ke gida an zo yin suke malam na ba da karatu wani da bindiga ya ce wani mai tsoron Allah cikin ku sai malam ya gwada cikin almajirin ci ga yadda ya ce ba kai bane malam ya ce a ga yadda shi ya kowa tsoron Allah duk karatun da ake ya yi ɗauka wannan to annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba wa akmaluhum kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mutane cika fi jamil al-awsaf ko fi jamil awsaf al-hamida cikin dukkanin sifofi waɗanda suke masu kyau wa kana juduhu kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance bi jami'i anwa'il judi da dukkanin nau'uka na kyauta gaba daya وكان جوده صلى الله عليه وسلم kyautar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance tawafu tana lillinkawa fi Ramadan a cikin watan Ramadan ala ghairihi min ash-shuhur akan wani wata ba na Ramadan ba kama nujuda rabbihi kamar yanda kyauta Allah subhanahu wataala ya tawafu shi ba yana ta lillinkawa fi a cikin watan Ramadan aidan to haka shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yin aiki Allah ta'ala ya samu dace wannan muka faɗa da yadda Allah ba mu lada to Allah ya yi mana Allah ya samu gyara wai mutum ya yi taimama ya shiga masallaci ya bishin yawan wani kuma za ka yi sallah da ita wai gara kaka yi ta amfani dama ana taimama ne da a yi sallah ba wai kawai don ka zanna haka nan ba ka yi sallah ta farilla kuma ka yi ta nafila
ta ce malam ya halatta mata su bi jam'iya a cikin gidajensu in suna jin sauti na liman ko ya halitta mata su bi jam'i in suna jin sautin liman a cikin masallaci daga gida suna yawa sai dai maka in in murya ta dauki ya za in lasifika ta dauki ya ne za sake sallah za su yi ko ci gaba da shi eh ana yi daga nesa kana yi bin liman sallah na'am
wannan ce idan mun za a bude taro ana buƙatar ayi addu'a yace wato da addu'a za a bude koko da karatu alqur'ani wai idan za a bude taro da addu'a ya kamata a bude ko da karatun alkurani duka addu'a ce don da aka yi duk daidai na'am
yace ma ya halitta mace wadda take wadda take ta kaba ta je lakwal
wai halitta macen da take ta kaba ta je lakwal a wannan malamai suna sabani game da amma dai mafi mafi ingancin magana shine ta yi zaman ta gida amma kamar jarabawa in jarabawa ce tana yi zuwa saboda abu ne na ɗan lokaci na yan kwanaki uku zuwa huɗu haka tana yi zuwa amma da kwan kara kullum kaga za ta je kullum ta je da sai ta je da muri ya yi yawa hitar ta yi yawa na'am yace malam al- eh, ya- yace ya halitta an- ango ya yi lalle ga hannunsa
wai ko ya halitta an goyi sha balalle ga hannun shi ya halitta ka tayan hannun shi kawai ya halitta ya shafa ba wai dole bane ya halitta in ya shafa ba laifi bane in kuma ya bari musamman idan lalle ya zamanto al'ada ce ta mata to mutum ya bar masa abin su yayi kuma dai mutum ya shafa ga hannun shi daidai nan ba laifi bane na anganci kawai na'am
yace malam mutum mutumin da yake sallar jehi jehi idan ya rasu wai Allah zai iya yi mishi
mutanen da yake sallah wa jehi jehi yau yayi gobe ya bari banda gobe ya yi haka ko ko in ya mutu Allah zai yayi mashi shi zai hanawa ba a shiga tsakanin bawa da Allah in dai ba kafirci bane ko kafirci ne ba ka cewa Allah bai yayi mashi sai dai kai ba za ka roƙa mai gafara Allah ba kai saboda kafiri ne in kafiri ne ba musulmi ba mushriki ne arne ne kai ba za ka amma ba za ka ce ko Allah bai yayi mushi kai wallahi kana yin shiga wata matsala da Allah sai dai ka ce duk wanda ya mutu da irin wannan laifin amma shi shi da kanshi ka gwada mutum ka ce da shi da Allah wa ya gaya ma haka da saboda haka duk laifin da mutum ya ma Allah Allah ya biwa ne tsakanin Allah da ba ba shiga amma tsakanin mu da shi Allah ya hana ba mu shine kawai wanda ya mutu ba imani ba mu loka mai gafaran Allah amma kuma ba mu san da shi da Allah ba ya abin da yake saboda abu ne koyayi na'am
wacce malamu ya hukuncin mutumin da sha alwashin zai zai dinga yin azumi na nafila sannan kuma ya yi tasallolin dare kuma sai ya kasa yi
sai ka fara hukuncin mutumin da ya alwashin cewa zai ta azumi na nafila kuma ya ta kiyamun laili da daddare amma kuma ya kasa cika alkawarin sai ka fara tunda ya kasa cika sai ka fara ya ci da mutum goma talakawa ya basu abinci shi kenan sai ya bar bakancan dama bakancin rowa ce amma in kayi kuma ya zama wajibi sai ka cika na'am
yace malam wai yace matsalar kishi ta ta yawata cikin musulmi yace wai a a tsoratar da musulmi da wai shi wannan sha'anin kishi kuma a bara shawara matakan da ya kamata mutum ya kiyaye wannan
ya ce wa matsalar kishi ta yi yawa cikin musulmi cikin mata yake ne ba matsalar wato kishi tsakanin amarya da uwar gida ko tsakanin matan mutum ya ce abin ya yi yawa wai a fada a tsoratar da mutane kishi karo karan kumallon mata ne karin kumallon mata ko dabi'a su ci manzo Allah da kanshi yake cewa gharat ummukum yake ce masabai uwar ku ta yi kishi fa mata annabi ba suna mi tana ka kamar shi kawai ba da wani magani in ta maka zahi sai ka tsaya da yan gudan ka kai hakuri yawa baka san baka san yadda abin dama haka nan ne kishi haka mata dole sai sun yi kishi in ka gaba su kishi to daga kai ne sai su mace da ke kishin kawanar tama uwa daya uwa daya kawanar ta ce ba na san ba wajen ta za ka yi ba amma ta kana matse mata wani ya tsakaninka da wuce ba dai auren ta za ka yi ba ka zan jiraukar ta in ta zo ka rage mata hanya ko kai ta gida kawai sai ka tana kokarin korata an shi na a daidaita yin zaki ta hiki wannan tana hada ta yi kishe ta da ɗabi halin su babu wani abu da za a yi sai dai a ce an tashi kishi a ji tsoron Allah ma kishi ne kuma ana yin shi ne saboda kai da ba a san ka ba ma kishi ya yi ba shi karya ke ma wannan ba wurin kudi neman kudi ba ana kauce hanya ba yan kasuwa suna kauce hanya wurin neman kudi amma ba dukkan su ba ko haka nan su ma matan babu wani abu wanda ba kauce hanya har neman ilimin addini kauce hanya ake wani saboda kenan dai a yi abu a hankali haka nan ne dabi'a su ce ba ya da wani magani su ji tsoron Allah kawai in ba ke shi to me ba ba zama ke wani mutum matan shi ba su matan shi ba ruwanta da shi in ya kwana mun bai kwana gidan ba in ya zo yau ya kwana ba gidan ba yau gobe ya zo ba ta cewa daga ina kake sai dai ta ce an zo lafiya shi ke ba ta faɗa shi ya yi mata kishiya saboda ta damu da shi in ya daina ya tafi in ba shi ya kira ta ita ba ta kira ko wata nawa za a yi da kaga suna waya to shi ne ya kira ta ita dai ba ta cewa kai kwana biyu mai gida ba mai yawa bari in kira shi ba ta yi ya mata kishiya ita ma kishiya ta biye mata haka ba ruwansu da shi yana na yana nan baya nan baya mata kishi suke mata annabi sallallahu alaihi wasallam sai kishi wa sosai Aisha tana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam Hafsa ta yi ko abinci Hafsa ko Safiya ta yi ko abinci wurin annabi sallallahu alaihi wasallam Nana Aisha ta ɗauki kwana abincin ta buga da ƙasa saboda ba rana yakin ta bace Allah ji to sai kin biya ta kaga ta kishi wannan su wane ne matan da suka yi kowane mata tare da wanda ya kowa kuma a gaban shi sai ka gaya mana ne za a yi su mata da ma haka suke halittar su a irin takuce maza ba kuma da zahi suna jin zahi suna ganin kai nasu ne su kadai kawai sai ka ce hayi da Allah sai hakuri so kake ku karu ba kana so ka raba hankalin ka ke kuma ba ma hankalin ba ma kari ba bayan kwana biyu kuma ka ce ka ga wata shi nan kullum tana ganin kana kara turi ta nesa kenan wannan shi ke daukar mata su ta kishi ba abin da baya da kyawu shi da ta bai wasu hanyoyi kamar yadda malam ya faɗi baya da kyau wurin bokaye wurin yan jimba da sauransu domin sauran zama yan kallo kawai shi ne baya da kyau a yi haƙuri in Allah ya samu yana daga cikin masu ra'ayin aure da yawa sai a yi haƙuri a san cewa sunna ce ta Allah Allah ya ce fanki huma faba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba ko aure mata biyu uku hudu ba a hana ku ba in kuna su in kuma kuna tsoron tashin hankali da hayaniya da zalunci Allah ya ce to a tsaya ga guda wahidatan ku tsaya da mace guda au ma malakat aymanu ko kuma ku yangu ko kaji saboda haka sai a ji tsoron Allah a yi kishi irin wannan na sahabbai ba tare da an ta wani a yi shi zahiri to a yi haƙuri kuma da da hukuncin Allah haƙura da shi kawai ma ba tare da an yi wani kishin ba shine mafi lada amma ba yi wa na'am zai ci ta ƙarshe ita su da ƙarshe bari a kira sallah
yan ce malam mutum- in- in- idan mutum ya rasu ana ibin da shi da da azurfa
wai da mutum ya mutu wurin binne shi ana yi binne shi yana tare da azurfa ba a yi sai in tana ga bakin shi bakin baya guda ya riga ya dance ba yadda za a yi bakin baya guda shi kenan in tana ga haƙorin shi na makka ya gyale shi amma in dai tana wurin a, da ana iya cire ta to bai kamata a bar mutum da wani abu mai tsada ya mutu ba na'am ce malam wanda ce wanda ce sun ce malam wa- ana jin daɗin addu'a ga masu wanda maza da mata da suke neman haihuwa wa ana suka ce kenan malam a ci- a ci gaba da sa su cikin addu'a nan na'am sannan kuma wannan kuma suna roƙon shiriwa ga iya yansu kuma da su- suke abin da kuma wasu ba sauran bukatu gure ta Na'am. ya ce yana baran ko kuma yana so a ci gaba da yin addu'a ga ah, bayan Allah waɗanda suke bukatar haihuwa waɗanda haihuwar ta tsaya ko kuma ba su taɓa samun ta ba to Allah ya ba su wanda ba su taɓa samu ba Allah ya ba su Allah ya ba su Allah ya ba su Allah ya ba su ƴaƴa masu yawa masu albarka waɗanda kuma suka fara samu abin ya tsaya Allah ya mido musu waɗanda kuma da ba su da magana komi to Allah ya ci gaba da ba su kuma ya sa musu albarka waɗanda ba su da aure Allah ya ba su waɗanda suke da suna son gari Allah ya ba su waɗanda kuma suke neman zaman lafiya da iyalansu su zauna lafiya lafiya lafiya da su to Allah ya kara musu lafiya Allah ka ba mu lafiya a cikin gidajenmu a wuraren kasuwancin a wuraren neman abincinmu a cikin garinmu da ƙasarmu gaba ɗaya Allah ka kawo ƙarshen 'yan ta'adda da 'yan bindiga Allah ka ƙara haɗa kan 'yan ƙasarmu ya Allah Allah ka ƙara haɗa kan musulmi ya Allah Allah ka raba mu da rarrabuwar kai ya Allah ka raba mu da kiyayya da keta ka raba mu da gaba tsakaninmu Allah ka sa mu so junanmu mu taimaki junanmu ya Allah mu karfafi junanmu ya Allah Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka raba mu da yunwa da talauci Allah ka ba mu arziki da wadata Allah ka ba mu aiki mai albarka Allah ka ba mu kasuwa mai albarka Allah ka sa mu rayuwa mu albarka Allah ka sa mu ƴaƴan mu albarka Allah ka kare su daga sharrin ƴan ta'adda da ƴan bindiga ya Allah ka kare su daga sharrin aljannu da mutane ya Allah ka kare su daga sharrin mashaya da barayi ya Allah Allah ka kare su ya Allah Allah ka horar da su horarwa mai kyau ya Allah wadda za ta amfanin al'umma ya Allah ta amfani kasa ta amfani addini ya Allah mara lafiya mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah kara musu lafiya marigayi mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta Allah ka kara jaddada musu rahama ka ya Allah da tausayin ka da gafarar ka ya Allah Allah ka kyautata makwancin su ya Allah Allah ka ba mu kyakkyawan guzurin da za mu taddo su ya Allah Allah da mu da su gaba ɗaya ka zuba mu cikin aljanna Allah da mu da su gaba ɗaya Allah ka zuba mu cikin aljanna Allah da mu da su ga- ka zuba mu aljanna ya Allah Allah ka kare mu daga jahannama Allah ka kare mu daga jahannama Allah ka kare mu daga jahannama jami'an tsaron mu da suke Allah ka kare mana rayuwar su ya Allah Allah ka ba su dama fatattaka yan ta'adda ko ina suka haɗe ya Allah Allah ka kare su daga sharrin yan ta'adda da yan bindiga ya Allah Allah ka kare masu rayuwar su ya Allah da mu da su gaba da duka Allah ka tsare mu ya Allah Allah ka kare mana rayuwar mu daga duk abin da zai cutar da mu ya Allah Allah ka tausaya mana ya Allah waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka biya musu bukatun su ya Allah Allah ka shayi masa hawayen su ya Allah Allah kowa cikin mu nan yana da bukata ta alkhairi Allah ka biya mashi bukatun su ya Allah kowa yana da gurin da yake so ya cimma na alkhairi Allah ka sa ya cimma shi ya Allah Allah ka mana karshen dukkanin matsalolin mu gaba da ya Allah Allah ka mana karshen tsadar rayuwa da muke ciki ya Allah da famar rayuwa da muke ciki ya Allah da bakin ciki da damuwar da muke ciki ya Allah Allah ka mana karshen su ya Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى ال محمد ما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Amin.